muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta ɗari da arba'in da takwas shafi na sittin da takwas a yau za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da tara sannan kuma shafi na sittin da tara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu da za mu gabatar. Ya ayyuhallazina amanu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da waɗanda suka yi imani, kamar yadda muka gaya muku cewa duk lokacin da al'amari yake da buƙatar a tsaya a saurara yake da buƙatar akwai wahala akwai abin da za a umurci mutum akwai abin da za a hane shi abubuwan da za su ɓata maka da rayuwa to ba kowa Allah yake kira ba sai masu imani domin mai imani shine yake yin abin da ran shi baya so rayuwar shi ba ta ƙauna saboda mi saboda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da wannan abin amma wanda yake ba Allah yake bi ba sau da kafa sai abin da rayuwa sai take so yake aikatawa to wannan ba Allah yake bauta ba ba kan shi ne yake ma bauta amma bauta ma Allah ba dole bane sai abu ya dace da abin da ranka yake so ina fatan kun fahimce ni to sai Allah ya kira ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mi saboda har yanzu ana cikin zancen bayanin wato Uhud ne ka kumanta tun ayoyin da muka fara da wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital dukkan wannan ana bayani ne kan yakin Uhud da irin abubuwan da suka afku a ciki waɗancan ayoyi da sun kai zancen Badr tunatar da su ni'imar Allah ne aka yi ko mun ce mala'iku sun sauka ko ba su sauka ba an tunatar da su ne game da abin da ya faru a can sai kuma aka ci gaba da bayani kada ku ci haram kada ku ci riba domin riba tana sawar ba za ku samun biyan bukata ba in kun roki Allah subhanahu wataala ku yi kokari ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ga irin sifofin mutanen da ke jin tsoron Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin aka jero sifofin su dan a gane bambanci tsakanin munafiki da mutumin da yake mutum ne na gari na da imani sannan aka zo aka ɗauki darussa cewa wato mutanen da suka gabace ku sun kafirce ma Allah ku kalla ku ga yadda ƙarshen su ya kasance aka zo aka yi bayanin cewa ai ba wani abu bane in an yi muku rauni ko an kashe ku a cikin hanyar Allah ai ba wani abin bakin ciki bane aka ci gaba da bayanai aka zo aka yi zancen an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka nuna musu cewa ko da an kashe annabi addini bai dace a ce ya tsaya ba domin aqidar tashi bata tsaya ba aqidar tashi bata mutu ba kenan kamata nayi ku rike ku ci gaba to aka yi bayanin wannan aka yi bayanin wannan aka gaya musu da yawa daga cikin waɗanda suka gabace ku an kashe su a cikin hanyar Allah ko kuma annabawa da dama an kashe su tare da bayani kan sabani shin waɗansu malamai suna ganin waɗansu annabawa an kashe su a fagen yaki waɗansu malamai kuma suna ganin a'a an dai ce an kashe annabawan amma babu wani annabi wanda an ka taɓa kashewa a fagen yaki ko ba haka ba to kuma sai aka ci gaba da bayani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tuti'u alladhina kafaru in kuka yi makafirrai da'a ma'ana akan abin da suke umurta ku da shi domin duk lokacin da aka tashi aiki na addini sai ka samu shaidanun aljannu da shaidanun mutane suna kokarin su kange ka sai sun yi kokarin su jefa ma wasawasi sai sun yi kokarin su ragwantar da kai a cikin aikin da'a kafin rami suke bukata a yakin Uhud suna bukatar ku ja da baya ku bar su tsakanin su da annabin Allah su kashe shi suna gaya muku cewa su mutanen Makka dan uwansu ne yayyo gudu kenan harka ce ta dan Makka da dan Makka bata shafe ku ba suna ce muku a'a ku ji tsoro an riga an kashe annabi aqidan nan ta riga ta kare kowa ya koma zuwa ga addinin shi na gida sai Allah ya kira ce in tuti'u alladhina kafaru har in kuka yi makafirai da'a yaruddukum ala a'qabikum za su mayar da ku akan dugadiganku fatanqalibu khasirin sai ku wayi gari kuna hasararru in kuka duba wannan aya akwai wata aya da ta kusa ta gabata tana kusa da ita ta hanyar waɗansu kalmomi sun yi kamanceceniya ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin to anan har yanzu in har da mutum ba zauna da kyau ba zai iya samun matsala kaga tan ya ayyuhal ladina amanu nan ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba nan ko in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin yaruddukum ba'da imanikum kafiri dole in kana hadda alqur'ani irin waɗannan mutashabihatul alfaz sai kai kokari ka san su da kyau ko ka haddace alqur'ani in baka san bambanci ba kuskuren ka bai da wahala domin can an ce kaza nan an ce kaza kaga zaka iya tashi daga aya can aya ce ta ɗari nan kuma aya ta ɗari da arba'in da tara yana yiwa in ka kubce daga wannan ka faɗa waccan ko daga waccan ka faɗa wannan kana baya kana baya ka to maka yi gaba kwarai ko kuma kana gaba ka wato ka yo baya duka abin wanda ba a bukata menene bambanci tsakanin waccan aya da wannan nan ku duba an ka ce in tuti'u alladhina kafaru in kuka yi makafirai da'a can kuma sai an ka ce in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab in kuka yi ma wata jama'a daga cikin ahlul kitab da'a nan Allah bai tsame kowa ba domin duk mutumin da ya kafirta to hakika ya kamata ka riki sauna daga gare shi amma ahlul kitab wasu daga cikin su sun yi imani ahlul kitab wani sashe daga cikin littattafansu yana dauke da gaskiya sai Allah ce in tuti'u fariqan wata jama'a daga cikin su domin ba duk ahlul kitabi suke lalatacin mutane ba mun fahimci wannan da kyau ayoyi da suka gabata sun yi bayanin wannan laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون kaga ba dukkan su bane shi yasa Allah ce bai ce in tuti'ul ladhina utul kitaba ba domin daga cikin ahlul kitab akwai mutane na gari amma nan da Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu bai ce in tuti'u fariqan minal ladhina kafaru ba sai ya ce in tuti'u allazina kafaru in kuka yi makafirai biyayya domin kafiri an rigai an san cewa adawaka da shi ta tsakanin imani ne da kafirci amma ahlul kitabi yana yiwa bambanta ka da aka yi da shi don saboda can yayi imani da littattafan da suka gabaci alqur'ani shi yasa aka ce musu ahlul kitab kuma in sun shiga musulunci a ce musu mu'minai kun fahimci wannan da kyau muna son mu gane bambanci tsakanin lafuzzan alkur'ani kowace kalima tana da matsayinta a cikin alkur'ani kowane harafi yana da matsayin shi a cikin alkur'ani to anan malamai suka ce da an ka ce in tuti'u in kuka yi musu da'a shin wannan da'a amma ce ko khassa ce da yawa daga cikin malamai suna cewa yi musu da'a yana afkar da mutum cikin bala'i amma waɗansu malamai suka ce a'a dole sai mun bincika yi makafirrai da'a kala biyu ce akwai lokacin da kafiri zai yi maka umarni da abin da yake mummuna akwai lokacin da zai umarce ka da alkhairi ko ba haka bane cikin kafirai akwai mai aiki da gaskiya yanzu nan musulmi sai ya zamanto turawa su za su koya muna aiki haka ne ko ba haka ba sai a kawo kafiri nasara bature sai ya zo ya bude wurin aiki yana koya ma mutane yadda ake gabatar da aiki cikin aikin nasara babu ƙarya ina fata an fahimce ni idan ya zo yana koya ma mutane aiki yaran shi ana koya musu aiki ne tsakani da Allah apprentissage za su koya da kyau mu kuma in bakin mutum ne sai a koya ma cewa cewa karfen da ya lalace sai ka nuna cewa ba shine ya lalace ba ko kuma ka zo ka sayo jabu a baka kuɗin original ko ka zo ka yi gyaran da in an yi sati biyu za a dawo amma bature in zai maka aiki sai ya ma aikin da in kai maka gyara gyara ne wanda za ka yi shekara ɗaya ko biyu sai ka ko sai ka rabu da wannan karfen ba- ba- sai ka rabu da abin hawan baka dawo ka canza wannan karfen ba to in mun ce in tuti'ul ladina kafaru in kuka yi makafirai da'a nan Allah ya kawo am kada mu yi musu da'a gaba daya waɗansu malamai suka ce a'a idan suka umurce mu da abin da yake ya saba ma abin da Allah ya umurni amma in dai har abin da suka yi muna umurni da shi addini ya yarda da shi to abu ne wanda ya kamata mu aikata shi ina fata an fahimce ni kenan yanzu in kafiri ya ce ma lokacin sallah yayi ka ce a ni ba zan yi ba tunda kafiri ne ya ce lokacin sallah yayi a ba za ka kalli wannan ba Allah ya ce kai sallah kafiri ya tunatar da kai abu ne wanda ya dace idan kafirai suka kira mu zuwa ga wani al'amari na adalci to wannan al'amari ya kamata mu yi shi shi yasa ma malaman sira suna kawowa tun zamanin jahiliya akwai yaƙi tsakanin larabawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ai mai wahayi ya wakilci ƴan uwan shi na dangin wato danginsa ya kama musu wannan yakin da aka yi a ƙarshe sai aka zo aka tattauna na a zauna a yi zaman lafiya ina fata an fahimce ni to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za su kira ni a irin wannan haɗin kan an gane ni a yanzu kafirai su nemi zaman lafiya tsakanina da ni da su to zan yarda in kulla wannan yarjejeniya da ni da su a matsayinsu na kafirai amma zan yarda mu kulle yarjejeniya da su lokacin da aka yi sulhul hudaybiya kun san sulhul hudaybiya kuna jin labari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je makka suka hada mai shiga aka yi alƙawalin zai je shekara mai ta gaba ya dawo saboda sulhu abu ne wanda Allah ya yarda da shi sai aka yi musu da'a wasu daga cikin musulmi suna ganin akwai kaskanci irin su sayyidina Umar cikin sulhul hudaybiya saboda sharuɗan da suka azaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya gudu daga madina ya je makka to ba za mu maido shi ba ma'ana mutumin da ke madina in ya gudu ya ce ya kafirce ya je makka to ba za ka mai- ba za ka- ba za ka ce mu mu mayar da shi zuwa madina ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na yadda amma mu in mutum ya gudu yana musulmi ya je Mak- ya je madina to amma mu za ka maido mu da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yarda sai na Umar ya ce a'a ya za a yi mutum shi gudu daga nan shi na musulmi yana neman taimako eh, mu kuma mu ce mu mu- abun nan kaka kaga a zahiri kana gani akwai kaskanci cikin shi ko ba haka ba kuma nan kafirai ne kuma an ce kada a yi musu ba'a in mun dauke ta amma amma da yake cikin sulhu akwai alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi musu hakan da dalili kuma shine mutumin da adda imani har yayi hijira ya je Madina ba abin da zai sa ya kafirce balle shi dawo maka mi zai da makka ina fata kun fahimce ni ya za a yi wanda ya imani kuma ya kafirce amma mutumin da ya hijira daga makka yana musulmi ya je abin da yasa aka ce a da- a yarda a dawo da su saboda ba za su yarda su dawo ba ko da an ce su dawo aka koro su daga madina sai dai su nemi wani wuri sannan kuma annabi yana jin kamshin nasara wadda za a samu cikin dan lokaci kaɗan wadda kowa zai huta to shi yasa matasa masu jin jini in ana al'amari suna ciki to sai an bi a hankali saboda mutumin da yake ruduwa da karfin shi na dukiya ko na mulki wa- mafi yawancin lokaci shi ke afka al'umma cikin bala'i kuna fahimta ta balaga in tana tutsa ƙato yana jin da mutsane na tashi to gani shi kai ya kamata a buga duk lokacin da an ka ce ai sulhu sai shi kamar tsore ne yake sa mutane suna cewa ai sulhu mutumin da yake da dukiya in dukiya ta buge shi sai yana ganin menene kuɗi ba za su yi a duniya ba ina fatan kuna fahimta ta mutumin da yake da mulki in yana cikin giyan mulki sai yana ganin menene a- aka isa a nuna mai ba- a nuna mai bai isa ba to wannan kuskure ne a'a a daina aiki da zuciya a daina aiki da abubuwan da ake gani kusa a yi kallon menene zai zo baya masu imani da masu hankali suna tunanin abin da zai zo bayan ina fata an fahimci ne ba wai ana tunanin kawai dukiya ta isa ta yi komi ba ko mulki ya isa ya komi ko sojoji na sun isa su yi komai Balqis wadda Allah subhanahu wata'ala ya wato a cikin Alƙur'ani ya yabi ra'ayinta shine cewa lokacin da Annabi Sulaiman ya aika mata takarda mi tace ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين nahnu ulu quwwa muna ma'abuta karfi wa ulu bas ma'abuta yaki shadid mun iya tsanani wato mun iya yaki mai tsanani wal amru ilayki fanzuri ma za ta'murin mi tace musu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun tace masu mulki in suka shiga cikin wata daula suka kai mata farmaki ana yaki to afsaduha za su bata wannan gare wa ja'alu a'izzata ahliha azilla za su mayar da waɗanda an wato waɗanda wani abu a garin masu girma su mayar da su makaskanta sai aka ce wa kadhalika yaf'alun malaman tafsiri sun yi sabari wasu suka ce wannan magana ta ce waɗansu malamai suka ce a'a Allah ce wa kadhalika yaf'aluna haka ne suke aikatawa duk ƙasar da aka kai ma yaki ana bata ta ko ba bata ta an bata Siriya ko ba bata Siriya ba an bata Iraki ko ba bata Iraki ba an ɓata libya ko ba a ɓata libya ba wa ja'alu a izzata ahliha azilla shugaban kasa sai a gudu shi yana wanke sutura ta yi kowa ya gani sadam kafin ya mutu sai da aka bashi suvet man shi yana wankewa kun fahimci wannan to don haka ba a cewa kawai da an zo wajen ra'ayi kawai kai amfani da karfinka yana yiwuwa baka san abin da baya ba an gane ni su sayyidina umar sun ce kai kada a yarda amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa abin da annan baya kana da dukiya kana ganin a'a da an zo dukiya tana yi a'a ku rinka sawa kallon yadda karkon al'amurra su kasancewa amma in baka kallon karkon al'amurra da kai da tunaninka da kuɗinka da da mutsanka da mulkin da kaka takama da shi zaka walakanta a duniya ka rinka sauraren shawara ka kallon abin da zai zo baya kun fahimta don haka dai a takaice abin da nake son in ce anan in tuti'ul ladina kafaru an ce in mun yi musu da'a amma nan ba umumi ake nufi ba a'a in mun yi musu da'a cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da shi to nan za mu yi nadama ko ko in sun hane mu game da abin da Allah ya ce mu yi muka yi musu da'a nan ne za mu halaka amma ba za a ɗauka shi mutlaƙan ba domin Allah subhanahu wata'ala bai umurce ka ba in makin ka yi umurni da alkhairi ka ce ba alkhairi bane ba gaskiya bane ko mutum baya baka ko kafiri ne ya faɗi gaskiya za a yi shaida ta gaskiya don ga Allah nan ya yi shaida ga Balqis ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida ga shaytani shaytanin aljani wanda ya zo yana sata abinci a bahu ya kama shi so uku ko ba haka ba da ya zo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari me yace mai yace sadaqaka wa huwa kadhub yayi maka gaskiya amma ɗabi'a tai wato wato ɗabi'a tai makaryaci ina fata kun fahimta to da haka kada ka ɗauke sha'am da an ce nasaru sun ce mu ce ƙarya ne in in a bincika in musulmi ya yi ƙarya wallahi musulmi ƙarya ce yayi in kafiri ya faɗi gaskiya wallahi gaskiya ce yayi bakin ta kenan amma ba za mu musa da'a ba ga abin da Allah subhanahu wataala ya umurni ba za mu hanu ba mu ce za mu bar abu don saboda ya bata musu da rai wannan shine abin nufi kenan aya tana bayani ne kan kada sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi musu da'a game da abin da suke umurta su da su suke umurta su da shi mafi yawancin lokuta don ba alkhairi suke so gare su ba ko da sun baka shawara kana ganin zahirin ta alkhairi ne to ka ƙara bincikawa haka gani shin alkhairi ce ko ba alkhairi bace in alkhairi ce ka runguma domin musulmi duk inda alkhairi yake shine yake nema in sharri ne ka aje musu abin su fatan qalibu khasirin sai kuwa ya gari kuna hasararu hasara ba shine ba kana kasuwanci a zo baka yi ciniki mai yawa ba ko ko shagon ka ya kama da wuta ba shine ake nuhi da hasara ba shine ka kasance ka kafirce ma Allah subhanahu wataala ita ce hasara da ake nufi ina fata an fahimce ni ba wai mai cinikin jika hamsin ba in yayi na 25 ya ce yayi asara ina kai asara ƙaryar banza Allah ne yake niyya ya baka wata rana ya baka hamsin wata rana ya baka 30 to ina kai hasara amma saboda rashin gode ma Allah sai ka ja ce yau yayi hasara saboda ya saba yin cinikin jika hamsin yau ko ya na jika 30 to ba shi kaka biyar Allah da kake cewa kai hasara ba kai hasara komai ba sannan duk abin da kai hasara a duniya in ba imani ka bane wallahi ba kai hasara ba babban musiba ga dan adam ya rasa addini ko ka zamanto kana kafiri ko ka kafirce ma Allah shine babban hasara amma matukar imani na tare da kai to komai yana tare da kai don duk tsananin da ka shiga ana iya a canza maka kana gidan kaso a fitar da kai daga gidan kaso kana talaka a baka arziki ka rasa matsayinka a maido ma matsayin naka ko ba a yi maida mutum matsayi kana shugaban kasa a yi ma juyin mulki a maida ba mulkin ka nan kusa kusa burkina ba a yi juyin mulki ba eh aka yi juyin mulki kuma aka zo shugaban kasa aka ce ba a yadda ba kuma aka mayar da shi kuma ya zo shugaban kasa ko ba a yi wannan ba nan Nijar akwai sarki na na zandar an taba cire shi daga mulki ko ba haka ba bayan shekara da shekaru har an ɗebe tsammani mutane suna nan ana dibin ya kare an mayar mishi da mulki shi ko ba mayar mishi da mulki shi ba talaka nawa mutum yayi talauci an sa tsammanin an kai karshe kuma Allah bayar mai da arzikin shi a'a imani shine adda wahala in ya kubce ya dawo shi yasa in ka ji ana rubutun hasara hasara shine kai hasara imaninka ƴaƴanka su yi hasara imanin su wannan shine ake cewa hasara qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huwa al-khusranul mubin Allah ya gane da mu balillahu maulakum
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين Allah ce a'a Allahu Allah maulakum shine majibincin lamarin ku ya ku masu imani in ko ka san da Allah shi zai taimake ka shine majibincin lamarinka ya kamata ka samu nutsuwa saboda da yawan mutane suna samun nutsuwa ga wanda shine majibincin lamarin su wani yana son a ce gwamnati kaza ita ce za ta tallafa mishi wani yana son a ce alhaji wani shine ya daure mai gindi a cikin ƙasa wani yana son a ce babanai wani yana son a ce ƙasa kaza ta daure mai gindi in shugaban ƙasa ne kai kuma wa Allahu maulakum ku ne fi ko- ku ne kuka fi kowa cincinta ku samu natsuwa don Allah zai ne majibincin lamarin ku wannan alwilaya alkhassa kenan wato wilaya kala biyu ce akwai jibintar lamari wanda yake am ya shafi kowa da kowa wanda ana nufin Allah shi yake tafiyar da al'amura sannan akwai alwilaya alkhassa wadda ana nufin wato keɓantacce ga imani to ita ko alkhassa daidai imaninka daidai yadda Allah yake jibantar lamarinka shi yasa in ka ji an ce maula ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا كو وأن الكافرين لا مولى لهم نا أنا نهين جبن سلمري وندي خاص أما wani lokaci sai a ce za a mayar da mutane zuwa ga maulahum thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq kowa ko zai koma zuwa ga Allah ba musulmi ko kafiri ba dai kowa zai koma ko musulmi zai koma kafiri zai koma sai an ce maulahum majibincin lamarin su da musulmi da kafiri to kuma ta an ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum na al-wilaya al-khassa Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun dan haka Allah shine majibincin lamarinku wa huwa khairun nasirin sannan Allah shine mafi alkhairin masu taimako dan haka ka yarda da Allah ka rike Allah domin shine mafi alkhairin masu taimako shike kawo wa taimako lokacin da ya dace shike ba da nasara a lokacin da ya ga dama komai yana ga hannun shi taskokin wato arzikin sammai da kasai suna ga hannun Allah subhanahu wataala jun- wato rundunoni waɗanda ba a gani suna ga Allah hatta da rundunar da wani ke takama da ita Allah in kana mai aiki yana iya juyar da ita ta koma taka Abu Sufyan ya jagoranci yaƙi a Madina a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake Allah shi an majibincin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya maida Abi Sufyan musulmi waɗanda suka yaƙe shi saura sun musulunta sun zo sun shiga musulunci Khalid ibn al-Walid shugaba ne na mahaya na lokacin da za a yi yaki shike jagorancin runduna wadda ake an mahaya kaya aka yi Allah subhanahu wataala ya mayar da su musulmi makiyan shi sun koma musulmi dan haka ka koma ma Allah ka bar kallo in ka bata ma wani dare zai yi gaba da kai in ka har in ka bi Allah zai dawo bi gaskiya sai a dawo a bi gaskiya amma in an kai yarda aka bi juna akan ƙarya wata rana za a yi ka ce munafiki baka gaya min gaskiya ba sai yanzu ce a'a ka san dan abin da yace kai babu wani abu ka gaya mini sai yanzu na zaka gaya mini gaskiya kaga harka ta lalace sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Allah ce sanulqi da sannu zamu jefa fi qulubi alladhina kafaru a cikin zukatan waɗanda suka kafirta ar-ru'ba tsoro al-khawf kenan don mi bima ashraku billah saboda sun yi shirka da Allah sun hada shi da abokin tarayya ma lam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai sabkar da wata hujja akan ta ba iyaka hankalin su ne da tunanin su da shawar su da sarra su ne suke bi domin mutumin da zai hada Allah da wani ina wani dalili nashi yake babu wani dalili wa ma'wahumun nar sannan makomar su ita ce wuta wa bi'sal ma- wa bi'sa maswa zalimin makomar azzalumai ta yi muni ta kasance wuta a ce wurin da zaka kwanci wuta sama wuta ƙasa wuta yaya dan adam zai iya tunani yayi tasawurin irin wannan rayuwa to an ce za a jefar da tsoro a cikin zukatansu ina fata an fahimce ni to an jefa tsoron ko ba a jefa tsoron ba waɗansu malamai suka ce a'a tsoron da za a jefa shi sai zuwa gaba ne waɗansu malamai suka ce a'a farkon yaƙi an jefa tsoro a cikin zukatan kafirai domin su ne aka karkashe sai da suka juya suka bada baya ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a tsoro lokaci biyu aka jefa musu tsoro na farko lokacin da aka fara yaƙi aka jefa tsoro cikin zukatansu lokacin da musulmi suka saba sai aka fitar da tsoron lokacin da musulmi suka dawo suka wato bi umarni sannan kuma aka sake jefa tsoro a cikin zukatansu domin matuƙar kafiri yana akan ƙarya bai musulunta ba kai kuma musulmi kana akan gaskiya to tsoron ka yake ji in kaga kafiri ya daina tsoron ka to ba akan gaskiya kake ba in ka saba ma Allah sai kafiri ya samu sa'aka ya ta ɗiba ya ɗibi na shirabu in ka dawo ma Allah shikenan sai ya koma saboda bi saboda imanin yake sa ana jin tsoron ka to nan sai Allah ce bima ashraku billah don sun yi shirka da Allah ina fata kun fahimta ashe shirka ita ke sa ma dan adam tsoro a rayuwa duk lokacin da mutum yake mushriki to babu matsoraci a duniya irin shi duk yadda kaga shi na barazana wallahi ƙarya ne dauki ko duk inda mushrikai suke masu yin shirka da Allah yau ka dauki bokaye da mutanen da ke ta'amuli da bokaye mutanen da ke mu'amala da bokaye sun fi kowa tsoro da ya tashi da sahe ya ga bakin tsuntsu gida ne ya tashi sai shi buga maboka waya ce bakin tsuntsu ni gani ya tashi cikin gidan nan kakare in ya ga babban kadangare ko kadangare guda biyu suna hada sai yayi mai waya ko ba haka nan bane in ya ga wani abu sai shi zabura bai da kwanciyar hankali saboda bai yi imani da Allah ba duk mutumin da bai da imani kai kana ganin shi na baka tsoro amma bai cikin natsuwa da ya yi wani tuwari wanda bai abin ga sai ce kai wanga tuwari ba lahiya barke in ba jiwa bace bari sai na tsira binciko shi yasa manyan da ake cewa manya ba su cikin kwanciyar hankali very very minuwi ake aika su karfe 1 na dare ake aika su cikin daji sai mutane kowa ya shiga kwana sai su yi cikin daji a zo a ɗauki mota very a ce ma direba ga hanyar da za ka ɗauka inda ba a ganin mu ko su tai tare da mai gidan ko su tai shi kaɗai a zo inda boka a shiga ga ka da kuɗi Allah ya baka kuɗi ya baka matsayi miliyoyi masu yawa amma saboda ka yi shirka da Allah ka zama matsoroci ka zo inda boka yana saye da walki kana saye da shadda shi cire ta shi mai shaka daga kai sai kilot ya ɗebo ruwan itace masu wari shi zuba ma shi toha ma miyau shi toha ma miyau sai ya gaji kana nan kana dibin wani matsayi gare ka da kai da matsayinka a walakantar da kai kuma in an kare tofa ma miyau da wannan kazamta an kafirtar da kai sannan kuma ka bude but ka dauko makudin miliyoyi ka bashi ka sai ma kanka kafirci da ka duk mutumin da yake da shirka wannan tsoro ya kama shi ku dibi kafirai irin yanzu nan Belgium mun ba ku labari shekaran jiya kusa mahaukaci na bai da hankali shi na dauke da wata estancir an kasa tsammanin kamar bomb na gaba dai an ka tsaye da jiragen sama da jiragen kasa da shirki da siyon kaf mi yasa suke da wannan tsoro gashi nan nan Maiduguri ana tsaddabam cikin masallacin ne mutane na sallah ina fata an fahimce ni saboda mi saboda shirka da Allah ita ke sanya ma dan adam tsoro imani shi ke ba mutum aminci dama daga nan ya samu ya samu asali al-iman daidai imanin ka daidai amincin ka musibar da za ta fada ma wani shi haukace kai goma sai su buge ka amma baka haukace ba in kafiri yayi kudi ya talauce sai shi haukace ko ba haka nan bane musulmi shi kudi ya talauce ya ci gaba ma Allah subhanahu wataala in kana da imani mai karfi to babu musibar da za ta iya zakkowa ta tunkare ka amma in babu imani to shikenan daidai jarabawa ka daidai imaninka in kuma kafiri kake kullun cikin bankaura kake duk makamman da gare su wallahi tsoro gare su kwanakin baya aka kai musu hari nan France mutun nawa ne aka kashe 100 da nawa ne ko mutun nawa ne wanda an ka kai shugaban kasar France yana nan gasar France gaba ɗaya aka liƙe saboda wannan harin sun kace suna cikin état de guerre tun yakin da suka yi da Algeria ba a taba liƙe kofofin France ba gaba ɗaya sai wannan lokacin mutun nawa aka kashe musu mu ko sai kaji an ce yau an kashe 200 jibi an kashe 200 gata an kashe 200 iraki an ce miliyan biyu an kashe waye san mutanen an kashe banda Allah amma ba a sa wannan itakin ba ita da biyar ali ka sa a ci shikenan muna cikin alar wani alar shirka shi yasa annabi ibrahim duk duniya da ta tunkare shi yana shi kadai kaf ya ya kalubalanci duniya saboda imani ne shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya muna wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wasi'a rabbi kull shay'in ilma afala tatadhakkarun wa kayfa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون kun gani duk duniya ta tunkare shi kadai a tsaye ga kafiran duniya gashi sun tunkare shi amma cewa kaifa akhafu ma ashraktum ya zan ji tsoron abin da kuka yi shirka da su kuka hada Allah da su da wani da kuma kokarin da kuka ku ba su kariya ku daga kokarin ku kare ƙarya ni daga kokarin in kare gaskiya zan jin tsoron ku wala takhafuna annakum ashraktum billah ba ku jin tsoron cewa kun yi shirka da Allah malam yunazzil bihi alaikum sultana wanda bai saukar muku wata bai saukar muku da wata hujja akai ba fa ayyul fariqain kaga sai kire kai ne da su ayyul fariqain shi shi kadai ne shi na tsaye amma kiran kan shi yayi jama'a Allah ya ce mai inna ibrahim kana umma da ni da ku bai ce da ni da ku ba sai ce fariƙai ne jama'a biyu da mu da ku da shi da wa shi da imanin shi jama'a ce gaba ɗaya a haƙƙo bil amni in kuntum ta'lamun wa ya fi cancanta ya samu natsuwa da ni da ku in Allah ta shi kama ni su ba za su iya hana ni ba ku kuma in kun so ku kama ni Allah yana iya hana ni in Allah ta shi kama ku ba wanda isa ya hana sai an kace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm waɗanda suka yi imani ba su cuɗan yadda imanin su da zalunci ba shine shirka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ulaika lahumul amn waɗannan su ne adda aminci kai mai imani kai ne adda aminci wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu duk yadda muke ganin ba mu cikin natsuwa wallahi mu ne a cikin natsuwa ka ƙara imani da Allah abinda mutane suka ɗauka wata tsaya sai zaman to ba wata tsaya gare ka ba mutane suna ganin ba su iya rayuwa sai da kaza sai da kaza sai da kaza kai kuma sai ka rayu cikin wannan mutum ana ganin turawa suna karyatawa a ce ƙasar afirka mutum yana iya rayuwa ƙasa ga 'yan dolar per jour mamaki suke yi wannan abu sai impossible hankali bai karɓar wannan mu ko muna nan mutane su rayu su yi sallah don haka a dalilin da yasa an ka jefa musu tsoro bima ashraku billah dan sun yi shirka da Allah dalili in kana son shirkan nan wato in kana son tsoro ya kore ma ka bar shirka da Allah subhanahu wataala komai kudinka komai matsayinka in kana shirka da Allah tsoro gare ka in kyashe ya cije ka ka tai wajen malamin ka ko bokanka in ka ga bakin kadangare ka yi wuri kaza in ka ga wata tsutsuwa ka yi kaza in ka ji kai wani twari ka yi kaza kai dai baka da lahiya ko da yaushe baka da abin kana cikin tsoro turawa ga sunan babu imani da Allah babu imani bil qadri khairihi wa sharrihi yau duk rayuwar ta zama cikin assurance akwai assurance ta ijiya akwai assurance ta lahiya akwai assurance ta accident akwai assurance ta gobara akwai assurance ta gida akwai assurance ta mi duka kuɗin su gaba ɗaya cikin assurance suke tafiya don mi don bu su imani da Allah ba mu ko musulmi wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi a dukiyarka baka ko asirin su mu ga in bar ta kama dole ba da an kace dole sai an dauka ba mu dauka dan mun yarda da Allah shi ko batuni no no no il faut assurance ya kamata a dauka mu mota assurance kare ne yana da assurance da ne yana da assurance mata tana da assurance gida ne yana da assurance komai na service kishi na da assurance menene na da assurance kullum masu assurance ne suke samun kuɗi don babu imani babu natsuwa amma ba za mu gane wannan ba Allah ya gane da mu walaqad sadaqakumullahu wa'ada
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله سبحانه وتعالى تي ولقد صدقكم الله وعده الله حقيقة كوكو والله دومين لام انت شيكا cikin قد suna cewa allamul muwatta'a lil qasam lamun ce wadda aka shimfidar da ita aka zo da ita don rantsuwa asalin magana wallahi laqad sadaqakumullahu wa'ada amma sai aka shafe wato ismul jalala sai aka ce wa laqad sadaqakumullahu wa'ada domin a cikin yare na larabci ya halatta a shafe waɗansu kalimomi wanda in ka zo lokacin da kake magana kana gane su ina fata mun fahimci ko wani yare yana da wato ijaz yana da alhaq wata kalima ba a bukatar sai an maimaita ta su ɗari ko ba haka nan bane ina wani baka cewa wato wani nan ya tafi gida suka ce ya tafi gida shikenan ina Ibrahima ba dole bane sai ka ce Ibrahima ya tafi gida sai ka ce ya tafi gida shi wanda ya tambaye ka ya san kalma ta Ibrahim ina fata an fahimce ni ko cikin kowane yare akwai irin wannan ina fata an fahimce ni sai Allah ce wa laqad sadaqakumullahu wa'ada haqiqa Allah ya cika muku alƙawarin shi id tahussunahum bi idni lokacin da kuke karkashe su da izinin Allah subhanahu wata'ala dama Allah ya musu alƙawarin za su ci nasara to daga baya kuma aka samu matsala to shine suke tambaya sai Allah ce a matsala ba daga gare mu take ba mun yi muku alƙawarin za mu ci nasara shi ko Allah baya za ku ci nasara Allah baya saba alƙawari ko yana saba alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wallahu la yukhlifu al-mi'ad fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun zuntiqab kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz to yanzu daga baya kuma ganwo ya birkice madami ya akai haka shi yasa Allah ta an cika muku alƙawari iz tahussunahum wato hassa yahussu idza qatala idan ka kashi domin kalima ta alhissu aslinta tana nufin wato abin da shike da alaka da kafafe guda biyar na dan adam shine alhissu an gane ni abubuwa guda biyar waɗanda suke kai ma dan adam bayani a rayuwa ta yi na farko akwai idanu ana kiransu alhis domin dan adam yana gani da su ya ga ja ya ga baki ya ga abin da zai tunkaro shi ya ga makiyin shi ya gane wannan baki ne fari ne kaza ne ina fata an fahimce ni ya gane nan ya kamata in bi nan bai dace in bi ba abu na biyu shine kunnai da su ne mutum yake ji ya ji wannan ya ji wannan ya saurari qur'ani ya saurari maganar babba ya gane ko cikin duhu kana gane wannan maganar yaro ce wannan maganar babba ce wannan maganar mace ce wannan kaza ce wannan wato sauti ne na dan adam wannan haushi ne na kare wannan haniniya ce ta doki wannan kukan jaki ne sannan kuma akwai hanci wanda da shi ake sunsana masu son turare akwai turare na jika biyu na jika biyar na ɗari na jika ɗari biyu ko ba haka ba sannan akwai baki da shi ake ɗanɗanawa a ɗanɗana aji mai zaƙi a ɗanɗana aji mai ɗaci da abin da ya kama da haka sannan akwai fata wadda da ita ake gane abu mai kaushi ko wanda bai da kaushi waɗanda su ne abubuwa guda biyar wanda suke kema ɗan adam wato bayani a cikin kwakwalwa ta yi an fahimci wannan to su ne alhissu to amma nan ba wannan kalima ba alhissu wancan ake nufi ba a'a nan ana nufin kashewa kaga dole in baka san larabci ba ko baka binciki littattafan tafsiri ba kaga sai ka ce lokacin da kuke shafar su kaga kai fasara wadda ba daidai a'a kashe su ma'ana ko da mun ɗauki cewa kun taɓa fatar su ma'ana ta kubbanku sun kai ga jikinsu ta hussunahum kuna karkashe su bi iznihi da izinin Allah izinin Allah kala biyu ne akwai al'iznul kauni akwai al'iznul shar'i an gane ni in ka ji an ce da izinin Allah izini kala biyu ne na ubangiji akwai izini wanda malamai suke ce ma alkauni shine abin da Allah ya yadda koko ya bar shi ya abku amma ba don yana son shi ba amma izinin Allah a shar'i shine abinda Allah subhanahu wataala ya umarni ya aikata ina fata an fahimce ni shi alkauni in an same shi wani lokaci ba za a samu ash-shar'i ba wani lokaci ana iya samun ash-shar'i amma ba za a iya samun alkauni ba amma ya kamata mu bada misali saboda kun san wani lokaci in ba dalili an kaka ba in ka ji bayanne ko ba da misalai fa bi diddiha tatabayyanu al-ashya'u dole sai an buga misali wani yake ganewa misali iznul kauni wato izini na Allah wanda yake alkauni rayuwa tana iya gudana bisa gare shi a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ya bamu labarin kissat wato yahudawa a cikin ayata abinda suke faɗa akan annabi Sulaiman wato wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama unzila ala al-malakaini bi babil haruta wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سيأكا سيباس توتد دواني به دوانن سهر كو sai an ka ce illa bi iznillah sai da izinin Allah Allah yayi umarnin ayi sihiri nan izinin Allah alkauni kenan ma'ana abinda ana iya aikatawa Allah bai yi umarni ba amma ya bar mutane don jarabawa ya gani sannan akwai iznullah ash-shar'i izini na Allah wanda Allah yayi umarni a shari'a ayi shi ko wannan uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda aka zalunta ko ake zalunta su an gane ni waɗanda ake yaƙa su yi yaƙi bi annahum zulimu su mayar da martani saboda an zalunce su kaga da aka yi musu izini aka ce su aikata izini na shari'a ko ba izini na shari'a ba Allah ne ya bar izini ce ayyaki wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ko ba kanan bane qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'til yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa qutuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum qatilu qatilu ko yaqa ko yaqa izini ne ko ba izini ba izini ne shar'i to amma yana yiwa a baku izinin ku yake su kuma baku samu dama ba kuna buƙatar shiri kuna buƙatar tattale ba da an ce a ta yaƙi ba kawai sai ai ban kaura a tai a saki gaba a halaka ku a'a ko an ce ku yaƙi an ce ku shiri wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa in ba haka nan ba sai kai shirme ce a Allah ya ce mutahi to ya Allah ya ce ka tai shikenan sai ka zo kai ga hidika asabin ga halbe ka mi kai tattale na shirin yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi fida bai tattali ba ya tafi fita yaki bai tattali ba bai shirya ba bai gyara runduna sai ba bai kai kaza ba ai kaza ba to wannan al-iznu shar'i ne to yana yiwa a samu al-iznul kauni ba a samu iznu shar'i ba kamar yadda masu sihiri suke aikatawa don in mun ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah nan iznullahi shar'i ne da dun bai yin shirka sai ce Allah ya bashi izinin ya aikata tunda Allah ce ba su iya cutar da wani sai da izinin Allah kina Allah ya ce a yi tunda ya ba da izini ka ko ga sihiri kafirci ne kuna fahimta ta to nan kuma iznullahi shar'i qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum ai izini da aka bako yake su tunda bai dace aka share ba sai da izinin Allah wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq amma wajen yaki Allah ce qatiluhum ko yake su wa qatuluhum ko kashe su mu ai ba da wannan izini Allah subhanahu wataala wannan izini ne nami na shari'a amma yana yiwa lokacin da aka umurce ku sai kun samu shiri kaga bai abban da an yi izinin kuma ba a samu dama aikatawa ba amma akwai lokacin da za su haduwa guda biyu da al-iznul kauni da al-iznul shar'i sai su haɗi kamar anan nan da anka ce istahusunahum bi iznihi izinin Allah guda biyu sun haɗu anan Allah ya yarda za a kashe kafirai anan don an kashe wasu daga cikin su kun gane ko ba ku gane ba sannan kuma shi ya yi izini da a yaƙe su Allah ce to hatta iza fashiltum sai lokacin da kun karagwanci shi ne fashila karagwanci sannan kuma wata na za'atun fil amr kuka yi saɓani kuka yi jayayya a cikin al'amari wanda manzo ya muku umarni da shi ya gaya muku cewa duk yadda muka ci nasara duk yadda kuka ga mun kori kafirai mun karkashe su kada ku sauko duk yadda kuka ga an ci nasara a kanmu duk yadda kuka ga an karkashe mu kada ku sauko ko da an kaga an kori kafirai sun ruga da gudu aka ga zinariya kafirai suna ta gudu suna yadda ta kubba da kaza da kaza zinariya ta samu shi ko dan adam dukiya yake so shi ko in kana son ka kama dan adam sai kai mai tarko ka ko ga dukiya tana daga cikin abin da ake ma dan adam tarko sai suka sabko suka ce alganima talganima a kwashi ganima a kwashi ganima shugaban su Abdullahi ibn Jubair yana ga ya musu kada ku sabko kada ku manta da umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai dukiya jama'a don Allah a bari ayi kaza abi Allah a tuna da kiyama sai kai malam babu mai ganin kudi shi bar su haka suka zo suka kwasa suka kwasa suka kwasa Khalid ibn al-Walid lokacin bai musulunta ba sai ya hayo dutse ya zo da sauran mutum goma da suka yi saura tare da shi ya kashe su ko da ya kashe su sai ya daga muryar shi sai kafirai suka gane bayan sun ruga da gudu sun gudu sun tafi so da suka je ya daga murya sai suka gane salo ya canza ta canza zani inji malam Bahaushe sai suka yi kwana yanzu da suka yi kwana waɗansu na gaba su ko su Khalid sauran jama'a sai ta yi baya sai aka sa musulmi tsaka tsakiya sai aka kama kashi nan aka kama kashe musulmi kakkashewa ne ake yi yaƙi ya rintaɓe baka iya gane ina ɗan uwanka shi ina ne ba ɗan uwanka ba sahabbai da dama ta wannan hanya aka kashe su ina fata an fahimta to nan kan yaƙi ya rintaɓe aka yi ta kashe kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana can baya ba a da ma labari shi bai ma cikin waɗanda aka sa tsakiya yana can tare da wasu mutane guda goma kaga al'amari ya ɓaci aka kama kashin bayan Allah aka kama kashin bayan Allah ina ne aka samu matsala fashiltum kun ragwanci kalima ta fashila tana nihin ragwancewa ba abu ba zai yiwa ba amma da yawa daga cikin masu karatun larabci yanzu suna amfani da wannan kalima na cewa abu ya lalace ba zai yiwa ba a'a fashila shine ka ragwance wa tanaza'tum fil am kuka yi sabani wa asaitum kuka saba mi kuka saba waɗansu malamai suka ce wa asaitum amran rasulu sallallahu alaihi wasallam kuka saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a'a wa asaitum amrallah kuka saba ma umarnin Allah domin shi manzon nan umarnin da ya baku daga wajen Allah yake waɗansu malamai suka ce a'a wa asaitumullah wa rasula kuka saba ma Allah kuka saba ma manzon Allah duk dai ko ka ce an saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda an yi hazkin maf'ulun bihi ko kuma ka ce an saba ma Allah ko ka ce an saba ma Allah da manzo duk dai domin umarnin Allah shine umarnin manzo umarnin manzo shine umarnin Allah umarnin manzo da na Allah shine umarnin manzo da na Allah ba su da bambanci ina fatan kun fahimta min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke kauna Allah ya nuna muku abin da kuke bukata mi kuke bukata ku karkashe makiyanku mi kuke bukata ku kwashe ganima mi kuke bukata ku ci nasara shi ne ake bukata ko ba shi ake bukata ba to Allah ya gwada muku shi to amma tun da kun saba sai aka samu matsala sai Allah ce minkum man yuridu dunya minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai wanda duniya suke bukata duniya suke nema wa minkum man yuridu al-akhirah sannan daga cikin ku akwai wanda yake neman lahira thumma sarafakum sannan Allah ya juyar da ku anhum daga barin su amma li yabtaliyakum don ya jarrabe ku walaqad afa ankum haqiqa Allah ya yafe muku to anan akwai waɗansu matsaloli da aka juyar da ku akan su na an ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah da yawa daga cikin waɗanda suke zagin sahabbai kamar ƴan shi'a da sauran aqidodin da suke zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ka ce ku ahli sunna kun ce dukkan sahabbai adillai ne amma nan Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah to shi kuma mai son duniya yaki ai ba mutum ne na gari ba to kai kuma baka iya bayani don nan baka iya cewa min li bayani jinsi ne in an ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah bai ba a ce dukkan su tunda nan rabi rabi aka ce dole tab'idiyya ce to ya zaka yi kuma kace dukkan su adillai ne wadan suna neman duniya wadan suna neman lahira kenan daga nan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai cikin su akwai kaza sai mu ce a'a ka tai ka dibi littattafan sira akwai waɗanda suka yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don saboda su nuna bajinta su su nuna jarumtarsu to waɗannan su ne minkum man yuridu duniya ɗaya daga cikin su da aka zo da shi ya kai kashe kafiri bakwai ana ce mai wani kayi kokari kayi sa'a sai ce ni wallahi ma qataltu wara'a muhammadin illa habiyatan wa illa li yura maqam ni ban yaki ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai don in nuna idan jiji da kai don in nuna matsayin kabilata da kasancewa mu wata tsaya to kaga minkum aya tana bayani ne kansu ko ba haka ba munafikai su ko munafikai ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane ana tare da su amma ba mutane ne na gari ba in baka yadda da wannan ba muqaddarta minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wannan lokaci farkon musulunci yake ina fata an fahimce ni suna buƙatar tarbiyya shi ko duk lokacin da ake buƙatar tarbiyya dan adam bai iya shiryawa lokaci guda dole sai an sha wahala babu mutumin da imani ya zo mai lokaci guda bab lokaci guda dole sai kaɗan kaɗan sallah kai kanka yanzu an ka tambaye ka kai da kanka ka san ba lokaci guda ne ka tsaye da salloli guda biyar ba wata rana kai uku wata rana kai biyu wata rana kai ɗaya ana yi ana yi har Allah taimake ka kai kana yin sallah biyar ko ba ka nan bane a to wancan lokaci cikin su akwai waɗanda imanin bai kama zukatan su kwarai ba ba su fahimci cewa yaƙi ba dole ana shirye da neman yarda Allah suna da sauran ƙarin bayani amma ga darasin Allah ya ba su yanzu sun fara ganewa in baka yarda da wannan ba sun masarafakum anhum liyabtaliyakum wa yake da wuta wa yake da aljanna wala qad afa ankum yace na yahi muku kai ku dan shi aka ce a sai sun shiga wutar jahannama ko ba haka ba shi yake da wuta shi yake da aljanna ko kuma ya sa abin da a cikin zukatansu to wala qad afa ankum ya yafi musu kai ku kace a ba a yafe musu ba to kamar Allah yaron ka ne dole zai koma sai yafe abin da kake so amma Allah ce liyabtaliyakum don a jarrabe ku ashe cikin karkashe kudin nan da aka yi akwai jarabawa shi yasa rayuwarka gaba ɗaya musulmi jarabawa ce kafiri gaba ɗaya rayuwa ta jarabawa ce amma mu abinda muka ɗauka jarabawa shine in akwai daɗi sai a ce wani yana cikin jin daɗi in kana cikin wahala a ce kana cikin jarabawa ba haka nan bane in kuɗi kake cikin su wallahi kana cikin jarabawa domin za a ga me zaka aikata in an baka shugabanci ba wai daɗi na ba wai ran kafin mutane a Allah yana kallon menene zaka aikata in an baka ilimi menene zaka aikata in an baka yaya ni zaka yi da su jarrabawa ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un fa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu kaji mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan dukkan rayuwarka gaba ɗai gaba ɗai ɗin jarabawa ce Allah yana yana kallon ka kakka san tsammanin sai an ba a samu kuɗi bane ake cewa wani yana cikin jarabawa kun san mu an ce wani yana cikin jarabawa to zaren kasuwanci ya kusan tsinkewa ba haka nan bane wallahi in duk duniyar ga Allah ya baka jaraba ka ne zagi asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون kana nan kana jiran wani shi mutu a baka matsayi kana jiran ubanka shi mutu a baka dukiya kana nan kana jiran kaza to wannan da kake jiran Allah zai kai ka gare shi mi zaka aikata kana nan kana jiran Allah shi baka bat sai a baka baka a gani mi zaka yi da ita neman yarda Allah za ka yi ko kafirce ma Allah za ka yi sallar da kake yi lokacin examen za ka yi ko ba za ka yi ba eh kwarar rigan nan wadda kaka samun jam'in sallar subahin da ita za ka ci gaba da zuwa masallaci ko ba za ka zo ba eh za a baka baka a gani ma za ta amal za a baka birebe ma za ta amal za a baka matsayin da kake bukata na siyasa ko na mulki ko na waye ma za ta amal za a baka matar da kake so mi za ka aikata ƴaƴan za a baka mi za ka yi da su ilmin za a baka mi za ka aikata da shi ana nan ana kallon ka kada ka sa tsammani in an baka kuɗi don su ana son ka ne kada ka sa tsammani in ba a baka kuɗi ba ba a son ka bane a'a in an baka da yawa waɗanda aka ba ni'imar ta duniya ita ce sanadiyar halaka su fir'auna an bashi mulki yayi abin da ya ga dama amma mi mulki ya kasance ƙarshen rayuwa ta yi هلك حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين kaga da ka kalli lokacin da cikin mulki sai ka ce wata tsiya ne amma yanzu fa ya zama to sanadiyar wuce shiga wutar jahannama qaruna an bashi dukiya dukiyar nan yana alfahari da ita yana jin daɗi amma Allah jarraba shi yayi talakkawa waɗanda babu kuɗi fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi waɗanda suna da shawa kuɗi su inda kana da kuɗi ganin suka ka kai wani matsayi wanda ba kamar ba dan adam kake ba kamar ba da madiyi ne aka halicce ka ba kamar ba kai zama talaka ba wanda ba a san lokacin da kai kuɗi ba qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun ce kai ya laita lana inda ma muna da abin da Allah ba qaruna innahu ladhu hazzin azim lalle qaruna shina da rabo mai girma wa qala alladhina utul ilm waɗanda aka ba ilimi ilimi wanda aka tare da imani domin ba duk mutumin da adda ilimi ne yake da imani ba sai akwai imani kake gane cewa mutane duk bayan Allah ne an gane ni sun kace wailakum kaitonku sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah abinda mutum zai samu shine mafi alkhairi da sakamako wajen Allah ga wanda ya imani ya aikata aiki nagari wala yulqaha illa sabirun ba ke ba kowa yake samun irin wannan ba sai waɗanda suka yi hakuri Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka shafe shi da shi da gidan shi daga ƙasa muka nutsar da shi فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله بيد وتجمع ذات كارشي رندنا وذات كارشي daga Allah وما كان من المنتصرين bai kasance kuma wanda zai iya taimakon kai ne ba yana da karhin da zai tunkara sai Allah ba mu labari wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams wadanda suka yi gurin matsayin karuna can baya suna cewa wai ka annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir kamar dai ashe wai mamaki suka yi wai kamar ba Allah bane ashe yake wato yalwata arziki ga bayin shi kuma yake tauyewa ga waɗansu ya kuntata musu sai sun ka ce laula amanna Allahu alaina la khasafa bina in ba dan da Allah ya muna ni'ima bai bar mu matsiyata talakawa da ya halakar da mu ashe talauci ni'ima ne kaje abinda sun ka ce laula amanna Allahu alaina la khasafa bina in ba dan da Allah ya muna ni'ima ba ya bar mu matsiyatan mu ba mu da kuɗi ba mu da arziki da ya ba mu kuɗi da ya halaka mu kaje ashe sun gane yanzu talaucin nan karshen nan shine ni'ima gare su wai ka annahu la yuflihu al-kafirun ashe kafirai ba su ci nasara ba su samu rabota da haka dan Allah ya baka baka da kuɗi masu yawa wai wani abu ne ka dibi masu kuɗin menene ɗabi'a su me suka barkata ma Allah su waye su menene suke aikatawa me suke yi da kuɗin nasu shin suna neman yarda Allah ne koko suna amfani da waɗannan kuɗin don saboda su hana addinin Allah ya ci gaba shi ne kamata ka kalla menene amfanin mutum na da kuɗi yana shan giya yana biyar mata yana zina bai da daraja cikin al'umma bai da daraja ga Allah menene amfanin wannan ko baka da kuɗi in ka samu rufin asiri to ya ishe ka ba dole bane sai an yi kuɗi masu yawa amma kana nan kana azabtuwa kana cewa sai kai kuɗi mai yawa kai ko Allah ya rubuta baka yin arziki mutumin da Allah subhanahu wataala ya kaddarta ba zai yi arziki ba ba zai yi arziki ba amma in ka yarda da abin da Allah ya azzita ka da shi na wadatar zuci ka tsere ma kowa shi yasa da mutum ya gane kana son kuɗi ne baka da kima gare shi amma in ya gane kana mai mu'amala ta kowa da kowa bisa gaskiya sai ya maka matsayi amma in ya gane saboda kuɗi kana iya yin ƙarya kana iya yin kaza shikenan sai ya rena ka shi yasa kawai mai kuɗi gani shike komai yana iya aikatawa ba gaskiya bane akwai gaskiya da kamata a bi akwai wani mai kuɗi ana ba mu labarin shi a nan Niger lokacin kunce to akwai wani abin da ake kashe wuta da shi wani gas yana nan ban san ko bi suke ce mai da turanci ba ex mi suke ce mai eh extenter to wannan lokaci zamanin kunce doka tana aiki in ba ka da shi za a yi ma tara saboda kada motar ka ta kama da wuta babu shi ka zo yanzu motar ka tana kusa da gidajen mutane ka kore gidajen mutane sai police ya tsaye da shi da yar leka ya leka cikin mota bai ga extenter ba abin kashe wuta gas na kashe wuta tunda wani bai san extenter ba ce alaji ya ce mai ya ce babu abin kashe wuta sai ya ce babu abin kashe wuta ya ce awo sai ya sa hannu cikin aljihu ya ɗauko jika biyar sai mai haka ya bashi sai ce a'a alji abin kashe wuta ne ce babu sai ce kai yaro saurara ka jiya duk wutar da kaga waɗanda ba su kashe ba babu abin da zai kashe ta duniya yaro ya amshi jikka ta biyarsa jikin aljihu amma ba gaskiya bane yanzu alhajin da yana cikin mota wuta ta kama ta yi kwanda ne kuɗin shi za su iya kashe mai wannan wuta ba za su iya kashe mishi ba to shi yasa tun da mun yarda mun zan kaskantacci muna bauta mu kuɗi shi yasa kullum masu hali suke walakantar da mu ka yarda ka zan bawon mai kuɗi a taka Allah kai shiru a taka gaskiya kai shiru a taka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai shiru shi yasa rayuwarka kuɗi kake bauta ma ba Allah kake bauta ba shi yasa ka zama to kaskantacce amma in ka bi aikin ka da gaskiya tak sai kowa ya bi gaskiya in ka ce Allah Allah kawai ba zantan ayi ma wani wuru-wuru a ce mai kaza kaza kaza in aya ta ce kaza ta bi kowa sai su gane cewa a su bayan Allah ne sai su gane cewa yadda an ka halicce su da maniyyi haka an ka halicce kowa da maniyyi babu wani mutum wanda ya tsere ma wani yadda kowa shi ke rayuwa ka suke rayuwa duk yadda Allah ya basu ta Allah ce jarabawa ce busu wuce Allah ya amshi ta bai ba wani in kana da irin wannan imani sai ka rayuwa mai kyau in ba haka nan ba sai ka kaskanta komai sai zama to saboda kuɗi ake yi in za a yi ma mutum gaisuwa ta mai kuɗi daban ta talaka daban ko ba haka ba gaisuwa ta talaka salamu alaikum kana lafiya eh mai kuɗi kuma assalamu alaikum wa rahmatullah ya alhaj kaga gaisuwa mai kuɗi in talaka biyo gaisa mutane ce assalamu alaikum wasu suna can suna gido la la la yan alaji to assalamu alaikum la la ya alaji muna lahiya ina gida ina yara ina iyali a a ka gani in ba da hannu za a yi talaka da ya zo ce assalamu alaikum sai a dan haka haka in kuma alhaji na kuma kai ka ce ba kuɗi kake bauta ma ƙarya kake yi eh in mai kuɗi zo je neman aure ko ba a tambayar shina sallah dan giya na cubon nayin na shi kai duk babu rusu da wannan abin da suke bukata kawai mai kuɗi shi zo wanda zai sa S su cikin daula ko kuɗin haram na a tai abun zuma a sha AC a sa sutura a sha leshi ai alfahari cikin mutane shi ne abin da suke bukata ba wai wanda zai koyar ba wanda zai tarbiyyar musu da S su ba ya nuna mata addini a tsira duniya a tsira lahira ba ruwan su da wannan ina fata an fahimce ni in mai kuɗi yayi dariya sai a ce kai alaji akwai har a gare shi in talaka na dariya sai a ce wanga ya kusan hauka cewa shi yasa akwai wani adib ana kira ne Abdullahi ibn al-Muqaffa ɗaya daga cikin udaba na daular Abbasiyya an kashe shi wancan lokaci ana zargin shi da cewa ya kafirta ya yi ridda amma waɗansu malamai sun ce to Allahu a'lam saboda wancan lokaci akwai sharri da zaran ana so a kashe ka sai a ce wancan ba musulmi bane daula ce ta musulunci sai a kashe ka to waɗansu sun zarge shi da cewa ba musulmi bane in mai kuɗi yasa sutura mai mai tsada sai a ce a alhaji yana da arziki in talaka na yasa sai a ce jidan Allah wai son da shi kashe boye mota ne talauci ne ina fata an fice ni in mai kuɗi yasa sutura wadda ba ta tsada sai a ce tawadu gare in talaka na sai a ce to kun san matsiyaci na irin sutura da ta dace da shi ne ba yadda za ka kai daidai da mutane Allah ya gane da mu ولقد عفا عنكم حقيقة الله سبحانه وتعالى يا غفرتا مكو يا يافي مكو والله ذو فضل على المؤمنين الله مي فللاني akan mu'minai wani wuri kuma ya faɗi falalan nan mai yawa ce yake yi wato fadluhu wasi' wallahu wasi'un alim to nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل ضرب يدمسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا